أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau shidda da watan safar shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da biyu da watan tara shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na nawa a makamatul hariri na na sha ɗaya shine darasi na sha ɗaya kuma shine darasin da zan yi bincike abinda muka samu a cikin mukama ta al hariri mun samu mukaddima da mukama guda biyu kuma kamar yadda muka gani a janibin sahih bukhari cewa idan mutum har ya dan kaɗan kin da muka samu in mutum yayi kokari ya mai da hankali Allah ya sa mishi albarka sai mishi sababin buduwar fahimtar abubuwa masu yawa to haka nan shi ma wannan mukama guda biyun wannan da muka yi da mukaddima in mutum ya fahimce su za su mishi buɗi mai yawa a cikin ilimin luga to kuma ina a ce in Allah ya sa an samu himma da ƙwazo da za su sa a ci gaba da littafin mai albarka wanda samun wangakin shi kamar yadda muka faɗa na Bukhari shi zai sa wasu littattafan ma wanda suke a wannan fannin mutum zai ga ana sa su ana karuwa ana amfanuwa da su to amma ya za a samu wannan sai an samu karbuwa da wanda shi yake gaban namu mun ga ana samun najahi dan malamanmu Allah musu rahama da muka yi karatu wajen su babu wanda zai tsaya bincike ka me yake baya iya kwazanka ne da himmaka da kokarinka zai sa kai iya kokarinka ka fahimta da dan so ka je ka dauki na gaba amma ba ruwan shi da na baya ya kai da shi ya ka fahimta in ka sa kanka ne kawai zaka yi to kuma mu muka ga wannan hanyar mu kawo mata gyara dan abin da muka yi mu tsaya mu yi baya mu yi bincike mu gani wace irin fahimta ake mishi dan kai zamana ana tahiya a haka nan kuma in ba sai zamana ba amfani in kawai a yi ne a wuce haka nan sai zamana ba amfani to zan muhara da muqaddima bismillahir rahmanir rahim to ba mu fassara kawai al-imam yake ce Allahumma inna nahmaduka Allah alama allamta min albayani wa alhamta min attibiyani kama na hamuduka alama asbagata asbagata yawwa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina min al'ada'i wa asbalta min algida'i yawwa wa na'uzu bika min sharratil lasani daga kaifin halshe na allasani na mai fasaha yawwa wa fudulil hazari da rarar zance na banza yawwa kama na uzbika kamar yadda muke neman tsarinka min ma'arratil lakani daga aibuntawa ta mai gura-gura wa fudulil hasari da kunyata ta kasawa wa nastakfi bika al-iftitan muna neman wadatuwa daga gare ka al-iftitan daga fitinuwa بإدراء المادي وبإدراء المادي وإقضاء المسامي يوا تو مچغبا كما نستكفي بك الانتساب نستكفي نيما ne neman wadatuwa na'am li izra'il qadi yawwa wa hatakil fadi hmm wa nastaghfiru nastaghfiruka min sauki shahawati ila suki shubuhati kama nastaghfiruka min naqalil khadawati ila khidadil khadi'ati yawwa wa nastafibu minka muna nema ka bamu daga gare ka tawfiqan dacewa qa'idan ila rushd wa qalban mutaqalliban ma alhaqi yawwa kana ciki to in muka je inda kana nan mun komo gare ka naziru wa lisanan mutahalliyan bisirki mai kawa ado wani dukan mu'ayyidan mu'ayyadan nake so bil hujjati yawa wa isabatan da dacewa mm, za'idatan wanda take ƙari mm, da zalfa ba zaira ba za'idatan a cikin muƙaddimar risala yake cewa wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara Mhm. korewa ƙorewa mai korewa ani zaigi ne korewa Mhm. ani zaigi
na fai Mhm. to mu je mu je ani zaigi na ne korewa korewa wanda korewa ana zai game da eh, karkacewa yawa wa azimatan
kuma da da eh, azimatan
wa zai tuna mishi yawwa ɗarmamman niyya ita ce azima akwai al'azama akwai anniya akwai alƙasidu akwai alhammu ƙahiratan hawan nafsi mai karfan son zuciya yawwa wa basiratan kuma da eh, lura yawwa nudriku biha irfanal qadri wanda muke da zaskar
irfanal qadri irfan kalali irfan
sani na kadara karin kadara duka a cikin nan ina ma ina kalmar ma mai wahala irfan ma'arifa ko alqadar kin ne wahala wa an tus'idana bil hidayah kuma eh,
tus'idana ka taimake mu Mm, mm. ba tus'idana ba musa'ada bane min as-sa'ada
na mu samu azatuwa yawa bil hidaya da shiriwa ila diraya zuwa ga eh, ruwaya ila diraya kawai zuwa ga ilimi zuwa ga ilmi na haƙi wa ta'aduduna ilmi na haƙiƙa ba wa ta'aduduna al'adud wata adudina Mhm. ka ƙarfafe mu
karfafe mu Mm, al'adu da damtse ne ana amfani da shi fi'ilin shi wajen ma'anar ƙarfafa bil i'ana da taimakawa ga wannan annabi Musa yake cewa Allah ya ƙarfafe shi da eh, wannan sun tuma masu Mhm.
da duka da ake mu yawa sana shuddu arzuka bi akhika yani zan mu ƙarfafi damtsanka alal ibana game da bayyanawa yawa to saiwa kuma aha kana ciki yawa alal ibana wa ta'simuna da kiyaye min al gawaya gabar bata fil fil ruwaya ciyarwa wa tasrifana ka kawar da mu an safaha gabarin wauta in fil fukaha cikin abin ima dariya yawa hatta na amuna an ma'amaltu hasa'id al-alsinati da girbe-girben halasuna wa nus wa nukufa za mu wadatu mm, a wadatar da mu an wadatar da mu gawa'il az-zakharafati da musulmi na kawatarwa yawa fala narida ba za mu gangaro ba maurida ma'asamatin bangara ta lehi yawa wala nakifa ba za mu tsaya ba mawqifa mandamatin matsayi na nadama wala nurhaqa ba za a tilasta mu ba bi tabi'atin da abin da za a kama da shi bayan mun ci wa wala ma'atabatin wala zargi yawa wa- wala nulja ba za mu bukaci ba ila ma'aziratin zuwa kawo hanzari an badiratin ga abin- game da abin da ya fita daga harshen gwamnati shi ne yawwa to yayi Mhm, to bismillah Mhm. yawwa allahumma fa haqqiq lana hazihi almunya wa anidna hazihi albugya wala tudhihna anzil lika sabiq ka gani can harko ya ce nan gurin ya ce wa asba ma asbagta nan kuma asabiq wala taj'alna kada ka sanya mu mudgatan lil madig kaifin tauna ga masu tauna hmm. faqad madadna ilayka hakika mun meka zuwa gare ka yadal mas'alati hannun roƙo wa bakha'ana mun meka wuya bil istikana da kaskanta bakha'a alqunutu akwai shi ko cikin alqunutu wal maskanati da kaskanci wastanzalna muna neman saukarwa karamaka al jamma karamcin kan mai girma yawa wa fadalaka allazi amma da kyautarka wadda ta cika bi tara'ati talabi da ramni na nema wa bida'ati al amali da kayan summa bi tawassuli sa sannan muna tawassuli bi Muhammad da annabi Muhammad sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam sauran mutane wa shafi'il mushaffa'a fil mahshar mai ceto abin bai da ceto ranar ta da halitta yawwa hatta khatamta bihi nabiyina wanda ka cika annabawa da shi yawwa wa alanta darajatahu fi illiyina ka daga darajar shi cikin ilimin yawwa to raqibu wa wasabtahu fi kitabikal mubin ka siffanta shi a littafin kamar da yi yawwa wa anta asdaqul qa'ilin kai ne mafi gaskiya masu magana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ba sai da rahama da talibai yawwa allahumma fasalli alaihi ya ubangiji kai salati a gare wa ala alihi da alayen wannan yake nuna mana al-Imam al-Hariri bai da alaka da shi'a tun daga cikin tasarrufat na malami ake gano aqidar shi ya dan shi'a ne da yayi salati bai ce ba ala alihi in shi'a ba kaje ba salatin sa an ce wa ala alihi dan ba za su gamo su duka ba yallan akwai kahure a aqidar su al-hadina wanda suke shirye wa ashabihi da sahabban shi allazina shadu dina wanda suka karfafa addini akwai shi a muqaddimah bulugul maram waja'alna sanya mu li hadihi wa hadihim muttabi'ina da shirye shi da shirye su na masu bi da ka ce dai waje an ka sanya mu muttabi'ina masu bi ne li hadihi da shirye shi wa hadihim da shirye su sai ya ba da ma'ana mai kyau wan fa'ana bi mahabbatihi kuma ka amfanar da mu da soyayya shi mm, wa mahabbatihim da soyayya su ajma'ina ga baki ɗaya to nan gurin kai sa ba a samu kalma mai wuya ba tsallaka zan mi da kai gaba yawwa yace wa ba'at
na san jiya a a nan gurin ne wa ba'at innaka ala kulli shay'in qadir bayan haka yawwa faqad eh, qad jara fa innahu qad jara hakika ya gudana bi ba'd al andiyati da wasu sharon majalisi na ilimin adam yawwa andiyat al adabi allazi rakadat fi hadha al asr rihuhu wanda suka dawo wanda iska su ta dakushe a wannan zamani wa khabat masabihuhu yansu suka bushe suka buce yawwa zikrul maqamat ambatan wannan mukamomi allati badata adha zabadi'u zaman wanda badi'u zamani ya kayyade yawwa wa allamatu hamzan eh, shine da alamatu dan masanin alamatul hamzan Hmm. babban masani na hamzan na Hmm, rahimahullah Allah ya sharha wa aza ila abil fatih al iskandari na sha'ataha na ya dangana ta zuwa abul fatih al-askandari ya danganta na sha'ataha ya farawata danga ta fa- faruwarta yawwa ila abil fatih al iskandari zuwa abul fatih al-Iskandari.
wa ila isa bin hisham riwayataha Ta kuma ya dangana ruwaya ta zuwa isa bin hisham wa kilahuma majhulun la yu'raf dukkan su dai majahulun wanda an an jahilce su ne Hmm, la yu'raf sai urafu ba a gane su wa nakiratan la tata'arraf na kira ko ba ta yin ta'ayi nakira ce wadda bata da ta'arifi wanda ba ta da ta'ayi yawwa to daga nan yayi sai wa mhm bismillah fa ashara man isharatuhu hukumun Mm. nan gurin duk da fasara tana zuwa daidai amma akwai salo na fasara wanda in ka yi shi wanda shi nake amfani da shi da mutum ya nura in ka yi shi zaka hudda daga ji mai sauraro daga ji ya fahimci ina aka ba gaba da kawai al'afdal akwai wanda in ka yi ma yayi amma da ka ce kaza shi yayi yanzu nan gurin da ka kai ka ce man isharatu hukumun wanda ya kasance nuni shi hukunci ne fa ashara sai yayi nuni wa da'atuhu gunumun eh, biye yi mishi to je ka kan fassara mu Mhm, wani mashi da dalilin mhm. ila zuwa an unshi'a
ninkagi maqamatin makamomi atulu fiha wanda zan bi salo a cikinta tilwal badi salon nan labari yawwa wa illam yudriku zali'u sha'awad dali duk da burin da ke bai kai ga ingar mai yawwa fa zakartuhu sai na tunasar da shi bima qila da abin da aka faɗa fi man allafa baina kalimataini ga wanda ya wallafa tsakanin kalima biyu Mm, wa nazama baitan ya tsara baiti guda aw baitaini ko baiti biyu wastaqaltu min hadha al-maqami sai na sa- sai na nemi zoɓaɓewa daga wannan matsayin me ake ni da zobabbiya kamar ah, na nemi kam- zuba biya kamar yake neman ya fasa haka zai yi neman rangwame dai ya neman rangon neman rangwame kamar can gaba yana cewa fa qalla ma salima miksar aw uqila lahu isar qila kama a cikin hadisi kuma yazo annabi ya ce aqilu ala zawil hayati asaratihim allazi fihi yuharul faham wanda a ciki yake imautar da fahimta hmm. wa yafrudul waham kuma ya furu ilham hmm.
da imautar da tunani
wa yafrudul waham abinda yake zo kenan alfaham alwaham yafrudu alwaham kuskure yake yawa zai yawa hmm. wa yusbaru ake gwada gaural aqali zurfin tunani Yau.
zurfin hankali wa tatabayyanu qimatul mar'i sannan kuma kimar mutum take bayyana fil fadli wajen falala yana nihin wajen wallafa mukama yin littafi kamar irin su mukama a shi ne asirin mutum yake tonuwa a gane kima shi a cikin ilimi ko ya tona ma kanshi asiri yawa yayi nan wai tsarru sahibuhu Mhm, sai wa kuma Mhm, to je ka wai tsarru sahibuhu yawa ila an ya kuna ka haɗi bilailin kamar mai ice na cikin dare au jaliba rajulin ko mai matafiyin ƙasa au jalibar kare yawwa me ake ne da dakari Hmm? dan tahiyar dan tahiyar ƙasa da gaji da kaba da amsan na san cewa rubuta shi ne kai dakarai shi ne dan tahi- mai- mai tahiyar ƙasa mu san cewa wanda ya kasance yana karanta wannan littattafan hatta da hausar da zai fahimci yadda zai ji hausa ba ɗaya ba ne da hausa da wanda kawai bai yi karatu ba a titi yake ko kuma ya yi karatu amma ba na wannan littattafan ba don saboda a lokacin da za a fassara wannan kalmomin na hakika ake ba ma abin kuma malamai wannan shi yake nuna mana cewa asalin wanda kullum muke tunanin yana cikin tunanin wanda asalin shi ya fara fassara wannan littattafai daga yaren larabci zuwa yaren hausa shi ya cancanci a jinjina mushi ba mu 'yan baya ba wanda karanta ce muka yi koya mana akai ɗauko wani yare zuwa ga wani yare ka fassara shi ba ƙaramin aiki ba ne balle ma a ce kamar su muƙamatul hariri su shiriniya su wannan da sauransu littattafai na waƙe da ma sauran littattafan na fiƙihu wanda shi ya fara yi da hausa shi ya cancanci a jinjina mishi don ya ba da daur a kan karan kanta hausan ma ta kirki a samu kare ta wadda zai a yi amfani da wannan hausak kuma daga amfani da hausak da muke fassara littattafai zaka gane cewa asalin ilimin wannan wanda ya kasance na Hausa ne a tunanin da nake yi yana huto ne daga Nigeria musamman wajen Sokoto don duk yaran da muke amfani da shi kuma mun tabbata Sokoto ne birnin shi don malamin da ne wannan ma hannun shi malamin Sok- ba Sokoto ne to wannan Hausa da ya wuce Hausar da muke amfani da ita wajen fassara littattafan daga nan zaka gane asalin abin waye daur wajen nashara shi wajen fassara shi daga yaran na larabci zuwa Hausa dan hausar daga ita kana iya gane hausar guri kaza ce ko hausar guri kaza ce wadda kuma duk wanda zai bada fasara fasara ta hakika ta wanda gaban malami ka karanta ba ta kama kama ba ta gaban malami kyar yanzu don yanzu wannan wani yazo ce au jali ba rajulin in yazo leka shari ta zai arrajul huwal mashi ala rijlaihi kaza kaza in yazo kawai ta zai dan tahiyar kafa kenan kaga wannan gwaranci ne a hausan ma to amma wanda in gaban malaman yayi ba haka ba za a ce mishi kuma ba haka ba zai rike shi kenan kaga bambancin shi ko da zaka iya karanta sharhi ka duba bambancin ba ɗaya bane wani gurin da dama za a yi gabas kai yamma Mhm, wa khailin yawwa mahayin doki fa qalla ma salima miksar da wuya mai yawan surutu yake kuɗi aw uqila lahu ithar ko a zo a ɗan mishi kurakuran shi Hmm, ishara ce ke zuwa ga hadisin da annabi ke cewa aqilu ala zawil hayati atharatihim ma'abuta mutunci ku zo babe musu kurakuransu da tuntubansu mutunan kirki an san shi da alheri in so ɗaya yayi kuskure to a yi rihe wannan ba a yi ta watsa ba shine yake nuni yace falam malam yusuf bil iqala
yayin da nan ne mai yi mana rangwame da wannan magana falam malam yusuf
na mu yayin da bai yi mana rangwame da wannan magana yawa bil iqala
da wannan magana a'a ba iqan ba maqala ba aka ce bil iqala bil iqala alhariri da ma wanda suka yi littattafan luga su maqamat suna kawo kalmomin wannan masu kama da juna don su baka hanyar bambance su da rarrabe su ka ganin al'iƙala al-maƙala ya ɗauke shi a manaciya maƙala shi kuma iƙala ya ce iƙala zoɓaɓewa can baya da aka ce uƙila al'iƙala gashi ya kawo maka wannan kinshi masdar kinshi wala a afa min al-maƙala to maƙala ma ga ta nan gaba yi afuwa ba da wannan eh, magana da ni.
yawwa labbaitu da'awatahu sai na karɓa ma kiran shi talbiyatal mudi'i karɓa ta mai biyayya wa bazartu na na bazar da
eh, na bazar- na zubar da
wa balaztu fi mudawa'atihi bazala kawai badawa na sai na bada hmm, fi mudawa'atihi wajen yin shi mishi biyayya
juhul juhudal mustadi eh, ƙoƙari
mhm kokarin almustadi mai iyawa iya gwargwadon iyawa shi na ƙoƙarin matuƙar iyawa yawa to nan yayi bazal ga hisan littafin sharhin sunan abi daud bazul mahjuhud fi hal sunan abi daud mhm sewa kuma malam ibrahim kana ciki to sewa kuma malama tana ciki mhm to kenan a mu- muƙaddima ce ma muka tsaya ko mun tsaya a muƙaddam amma eh ba zan mu wannan ba kai mu tsaya a muƙaddima kaɗai bismillah al-muqamatul ula mhm
sana'ani aha haddasa al-haris ibn hammam haris dan hammam ya ba da labari lamaqta artu yayin da na zamana garibal igtirabi ina mai shekarar bakunta wa na'atni al-matarabati anil atrabi almatar rabatu talauci wani atin ya je wadda ni an in al'akara.
nisantar da ni Nisan- ya nisantar wa da hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu yan'auna ni ya nisantar da ni an al'atirabi Mm, kaga Allah ya ce su yana auna anhu suna nisanta gare shi dawahat bi dawaiha zamani da wa ya zamani ya ce musibu na zamani dawo hatibi mm, sun jewa ne mhm, ila sana'a al-yaman fadakhaltuha sai na shige ta khawiyal wifadi ina mai hoton hohintacciyar shika badiyal infadi mabuciyar kakaba mabayyanin kakaba mabayyanin kakaba mm, badiyar ra'ayi na'am la amliku bulga ban mu ba- ban buka- ban ban- ban mallaki ba guziri wala ajidu fi jarabi mudga ba za a samu ba a cikin jikata wata ƴar tsoka wala ajidu banni samu ne ban na samun wata ƴar tsoka Yawwa.
a cikin jikata to ci gaba fada fiktu sai na shiga fada fiktu faɗa fiɗa sai na haɗu yanzu wani kaga ya karanta shi a sahih bukhari Mhm, ajubu a yiwu ɗaukata ina da yanke hanyoyinta yawa misalil ha'imi kwatankacin mai ishirwa wa ajulu fi haumatiha nike kewaye a cikin wannan
Mm, jaulanil ha'im kewaye wannan kewayo na rudaddi yawa wa arudu nike gangar na gangaro fi masarihi lamhati a cikin matahiya ta ganina wa masayihi gadwati da tahi da matahiya ta sammakona wa rauhati da marayata kariman ni zan gangaro ma zan zama wani mai karamci yawa wannan shine wani kiga yin arudu kin yace ukhliqa lahu dibajati in tsofar mishi da huskata wa abuhu ilayhi in bihajati tsofar mishi da huskata kuma in bayyana mishi da bukatata yawa au adiban ko kuma in samu wani malamin adam tufarriju ru'yatuhu gullati ru'uya Gummati.
wani gane shi Mm.
farruji gummati zai yaye mai da bakin ciki na wa turwi ruwayatuhu gullati Bayan tsaro kuma ruwa ya shi kuma yi wanda ta zata kosan min da ita ba ta yawwa to yayi sai wa kuma naziru hatta adatni khatimatul madafi alfata an kai ga mukama ta farko hmm.
cikin ta ne hatta addatni barkan bar dai muje da nazirin kafin shi ya kai inda ake naziru muje hatta addatni khatimatul madafi
ta azai da ta cika burin zuciyata hmm. kaga cikin duka
kati mata
مطافي وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد رهيب
ai nake samu مم.
Allah ya tosa mini tafsasuwar مم. ko da kayi nisa kwarai da inda ake ne hatta har khatimatul madafi cikamakin kewayo addatni ta biƙa ni wa hadatni fatihatul aldafi cikamaki ta tosayi tausasawa hadatni ta shirye da ni ila najin nan zuwa wani mazan rahibin wanda yake mai taro mm, wanda yake mai faɗi mai yawa muttasi muhtawin ala zihamin wanda ya ji ya tunkusa yana yana da tunkoso mm, muhtawin a nan fa kuma su muƙama da sauransu an yi son kowace kalma ka ba ta fasarar ta yadda take ba kwana-kwana ba muhtawin wanda yake zagaye ko muhtawin wanda ya tattaro wanda ya tattalo mai risala muqama- a muqaddima yake cewa alal mulki ihtawa a wannan 20 ne yake cewa hawa kullu majidin hawa kullu majidin lil wara wa jalalatin ina tana nan ala zihamin akan tunkoso wa nahibin da kuma da yi tunkoso da su
awa an yake zamana rahib da nahib mhm nahib wa zai tana mishi yawa yawan kara da yawan dimi yawa fa walastu gawatal jam'i sai na shiga cikin wannan jama'a
mhm kawalar su yana yana shiga mhm gawatal jam'i gabar su yana tsakiyar wannan taron yawwa tsakiyar taron kuri jama'a jam'i shine jama'a li asbura majlabata dam'i
ya asura dan in jarraba to ina ga a iya da na gade Naziru kana da kana buƙatar kana da buƙatar muraji'an muƙaman nan to ina ga mu je to ta biyu farkon ta biyu to bismillah Mhm. ka fara zaka yi ka? to je ka tun daga wani gaba ayo an yi baya muƙama ta biyu hakal harisu bin hammam ƙala kaliftu
na yi tsananin so منذ ميطة أني التمائم lokacin da aka cire min layu يا ميطة ونيطت بي الأمائم kuma lokacin da aka naɗa min rawani بأن أغشي da yi wasu ma معان الأدب gurare na adabi وأندي إليه ra masu da
رك- ركاب الطلب mm, abin abin mm, rikaba da abin mana abun hawa na nema hawa na yawa wa undiya iramar da rikaba ɗalabi ilaihi mm, abin hawa na abun hawa na nema zuwa gare shi li a alaka
idan mm, yara da min dan ya zai dan don in samu in samu minhu da shi ma ya kunu li dan ya- abin da zai zame zai zinatan bainal anami ado ne tsakanin mutane yawa wa muznatan indal awami kuma ya zama min girgije wajen shugaba yawa to ci gaba wa kuntu sai na kasance li faradin lahaji saboda tsananin so باكتباسه da askwano shi والدمع da kwaɗayi في تقمص لباسه wurin sa tuwayin shi na adabi وباهس ina bincike كل من جل وقل dukkan wani babba ko ƙarami يوا وأستسقي الوبل والضل ina neman shayar da mamakon hadari da yayyafi وتألل بأسى ولأل ina kankoma sha da tana yiwa مهم. فلما حللت هلوانا lokacin da na shiga garin hulwani وبلوت البهل وقد بلوت الإخوان na jarrabe yan uwa وصبرت الأوزان na jarraba wazanin waka مهم. وخبرت ما شان وزان na jarraba abin da ya kawa da abin da ya muni يوا توسيو مهم. يوا ألفيت بها أبا زيد السروجي sai na gamu da abu zai da saruji يتقلب في قوالب الانتساب yana jujjuyawa cikin majuya ta gangan ويخبط yana kwaranniya في أساليب الاكتساب cikin asalobi na kasuwanci فيدعي yana da'awa تارة wani shudi أنه cewa shi من آل من آل ساسانة dan alisu asana ne wannan sasana in zai kawo mukamin shi can gaba a wannan mukama ta 48 ce ina ga waya atazi yana rabawa marratan wani shudi ila aqyali gasana zuwa ga cewa shi dan kabilun gasana ne mamallakan shi yawa waya buruzu dauran wani lokaci kuma yana hutarwa fi shi'ar shu'ara'i cikin cewa shi tagulla ne na mawaka yawa wayalbusu hinan wani lokaci yana sanyawa kibarul kubara'i girma na masu girma yawa to can, malam na baya bai da annahu duk da cewa shi ma a talawun halihi tare da caccanzawa halin shi wa tabayyinu muhalihi kuma bayyanar da karyar shi ya tahalla yana yin kwalliya ka gani nan gurin halihi muhalihi ya tahalla kuma duka ma'ana daban-daban bi ruwa'in
halla burwa'in mm, bi ruwa'in da kyan kallo da kyakkyawar magana kyakkyawar magana huska mai kyau ita ce ruwa'in wa ruwayatin da kuma riwaya wa madaratin da kuma mudaratan da hira mm, lallashi da lafiya wa dirayatin da kuma sani wa balagatin ra'iatin da kuma zance mai kyau wa badihatin mutawi'atin da kuma da bambariɗuwa mm, barabuwa baraɗuwa mm, mutawi'atin a zuwa biyayya mm, wa adabin da kuma ladabi adabi adabi adabi bari'atin mai kyau yawwa to malam na gaba wa qadamin li a'lamil ulum fari'atin mhm wane ne yanzu kai ne kai to na bayan ka Mhm. wa qadamin li a'lamil ulum fari'atin
na'am da duk da diga da gani mhm fari'atin na masu hawa sama li a'lamil ulumi da alamomi na ilimi fa kana li mahasin alatihi ya saboda ya kasance da kyawawan kayan aikin shi yulbasu yana tuɗewa mutane ala illatihi a bisa illar shi wa li si'ati riwayatihi eh, da kyau na ruwaya shi dan saboda yawan ruwaya shi don saboda yawan ruwaya shi yusuba ana zargi ila ru'yatihi da zuwa ganin shi wa li khilabati aridatihi da neman
dan saboda don saboda khilaba man baya a faqulla khilaba a hadisin bukhari
don gudun hoto na hoto da dan saboda hutu na hutu yaudara shi yaudara al khilaba shine dadin halshe ko na Mm.
saboda na harshe Mhm. abin da yake bujirawa na dadin halshe jarawa na annabi na harshe yurgabu ana tsoro ana ki ana ki an mu'aradatihi wajen hoto na hoto da shi yauwa ina ganin ya yi ko ya wadatar ya zama na muƙaddima mun taɓa kaɗan kuma muƙamar ta ɗaya da ta biyu mun taɓa kaɗan kowane daga ciki to abin mamaki in dai ba don saboda mutum in yana son abu ba ne ya fi mai da hankali a gare shi amsar da aka bada ba ta kai ba ta su sahih bukhari wanda su hadisai ne maganganu ne na annabi ba su da wata wahala komi an samu kasawa ita kuma a nan kin ana yabawa da abin da aka samu. To sai mu yi.